الفصل السادس عشر في بيان الإيمان بالملائكة عليهم السلام ثمة أن تؤمن بالملائكة حتم أتى في الآية المباركة هم عباد الله مخلوقون من نور ومكرمون بالفضل قمن ليس لهم أكل ولا شرب ولا تناكح فلا ترى تناصلا على عبادة الإله فطروا فعن قيامهم بها ما فتروا نؤمن بالإجمال في من أجملوا أما المفصلون قل نفصل منهم موكل بوحي أو مطر أو صور أو بقبض أرواح البشر موكل بالنار أو زبانية خزنة للجنة الثمانية حملة العرش ومنهم حفظة وغير هؤلاء لدى من حفظة هم أولياء المؤمنين صدقا يبج يبجلون يبجلونهم كما جاء حقا إذ يكرمونهم بالاستغفار وبالصلاة والدعاء الجاري ومن يكون مؤمنا بهم عصم من الخرافات ومن وه ومن وهم وهم من الخرافات ومن وهم يهم الفصل السابع عشر في بيان الإيمان بوجود الجن وبوجود الجن والشيطان إيماننا حق فخذ بياني وقبلنا قد خلقوا من مارج يروننا ولا نرى في الخارج وهم يموتون ويحيون كما لهم تناكح ونسل قد نما منهم من آمن ومنهم من كفر يصلى جهنم وبئس المستقر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا آه يو من رانر آه لتنين شاترا قوات السفر hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara uku wanda ya daidai da ashirin da takwas ko da bakwai ga ashirin da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya za mu ci gaba da karatun littafin a durratul mudiyya wadda ta fi shahara da alfiyatu tauhidi wallafar babban malami a shaikhu al'allamatu muhammad ibn ali al'itiyobi rahimahullahu ta'ala wanda wannan darasi shi ne darasi na ashirin da biyu a cikin jiran giyar karatuka wannan littafi da za mu tashi a farkon baiti na 414 السابع فصلي الفصل السادس عشر فصلنا قوم الشاشدة في بيان الإيمان بالملائكة واندا زي من بياني مفصل imani mujmali shine hadda waɗanda baka sani ba ba ambata ba kai imani da su imani mufassal su ne waɗanda nassi ya zo ya bada labari akwai mala'ika kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza su ba ka yi imani da su to shi ne ya ce muna imani da mala'iku bil ijimali a dunkule fi man ujimilu ga waɗanda aka dunkule saboda haka can da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walakin nalbirra man amana billahi wal yawmil akhir sai ce mi wal mala'ikati kaga nan dunkule aka faɗe su to kawai za ka yi imani da dukkanin mala'iku da wanda ka sani da wanda baka sani ba don ba dukansu Allah ya bayani ba to haka kuma ya ce ammal mufassaluna amma waɗanda aka yi bayaninsu daki-daki ko dai a ƙur'ani ko a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to kulka ce nufassilu to su kan za mu yi tafsili in mun zo sai mu ce mala'ika kaza mun yi imani da shi mala'iku kaza mun yi imani da su saboda nassi ya tabbatar da su waɗanda kuma nassi ma bai faɗa ba to jumlatan sai ka ce ka yi imani da su to daga cikin waɗanda aka yi tafsili sai ce minhum daga cikinsu muwakkalun bi wahayin akwai wanda aka wakala ga wahayi shine mala'ika jibril aw matar akwai wanda aka wakkala ga kula da ruwan sama eh shi ma ka yi imani da shi wanda duk ruwan da kake gani suna sauka to shi ke kula da wayannan bangaren wannan ruwan saboda haka shi a shugaba shi allah ya wakilta ga wannan bangare eh? mala'ikan ruwa kenan to shi ma ka yi imani da shi sannan ya ce ausurin ko mala'ikar da aka wakilta ga kula da busa ƙaho idan duniya ta ƙari shi ma ka yi imani da shi ta shi ne wasu nusus suka ce sunansa israfil shi kuma wancan da aka wakilta da ruwa me ya sunansa hmm? mala'ikan ruwa eh ba ku san mala'ikan ruwa ba jibiri da ɗaya ka sani sai israfi eh eh na'am ruma me abuma guda goma da wani da wani shi na an ga tambaye ka da wani da wani ha? ta ta ta ta ta to wake kula da ruwa shi muke tambaya cikinsu mika'il shi ke kula da ruwa mm. shi ke kula da ruwa da duk wani abu da ya shafi duwatsu duk da wasu malamai na ganin tsakanin ruwa da duwatsu akwai alaka akwai alaka to shi ke kula da su da iska da sauransu e, duk wannan bangaren mala'ika mika'il shi ke kula da wa'annan abubuwa shi kuma mala'ika jibril shi ke kula da wahayi duk wani abu wanda ya shafi saƙo daga Allah zuwa annabawa manzanni ke kula da wannan shi kuma israfil ke kula da yahim wanda yake tusgowa ma'ana duk ɗaya mu wadda ke tusgo ma ɗan adam cikin zuciya ko kwakwalwarsa to kai ba za ta tusgo maka ba to wannan shine ƙarshen bayani akan abin da ya shafi mala'iku a sai abin da ya shafi aljanu to abin da ya sa malam ya kawo su cikin alfirakul islamiyya akwai waɗanda sun kai inkarin aljanu cewa babu su su su yadda da akwai aljani ba kuma suna da wasu musulmi ne amma wai ba su yadda da akwai aljanu ba saboda na farko ba a ganin su bayan ba a ganin su a sannan kuma an ce wai iska ne yanayin halittarsu iska ne ba ba ba jauhari ba ne ba abu ne na in ka taba kamar dan adam in ka taba za ka ji shi to da sauran dai maganganun da sun kai ta kawowa suka karyata nassan alkur'ani da ya tabbatar da su gashi har suratul jinni Allah ya sauka sura sukutum ta aljannu amma wasu sun zo sun ce ba duka ba babu wani aljani mu masu sallah musulmi ne masu da'awar musulunci to kaga nan tunda nasu ya riga ya tabbata magana ta kare ko ba haka ba wa man asdaqu minallahi hadisa ko kila to tunda Allah ya faɗa ya ce akwai su eh dole akwai su cewa ba a ganin su wannan bai nuni cewa to duk abin da ba ka gani babu ai kana da hankali kana gani ne kana da rayuwa kana ganinta kana da ilimi ko jahilci kana ganin su to shi yasa mala ya kawo wannan babe ba dan yana cikin arkanul imani ba eh a'a saboda ya shafi gaibi eh duk abin da ya shafi gaibi kuma ana buƙatar mumini ya yarda da shi to sai mala ya ce alfaslu as-sabi'a ashara fasli na goma sha bakwai fi bayanin imani bi wujudil jinni ka gani game da ima game da bayani akan sa samuwar aljanu cewa akwai su kakka shiga cikin masu cewa babu aljanu a akwai aljanu to sai ce wa bi wujudil jinni game da samuwar aljannu wa shaitani da shaidan akwai aljannu akwai shaidan shaidan shine wanda ya sababi ya fitar da annabi adam daga aljanna shine wanda Allah ya umarta cewa ya yi sujuda ga mala'iku bai yi ba to sai ce imanu na haƙƙun imaninmu game da su gaskiya ne mu ba ma cikin masu cewa babu shaidan babu iblis babu aljani kwata-kwata a imaninmu game da su gaskiya ne fahuz bayani saboda haka ka riƙe bayani na wa ƙabla na ƙad khuliqu kuma gabaninmu an ka halicce su gabaninmu an ka halicce su ma'ana tun kamin Allah ya halicci ɗan adam an ka halicci aljanu tunda Allah ya ce wala qad khalaqana al-insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqanahu aga min qablu bi ma'ana min qabli khalqil insani tun gabanin Allah ya halicci ɗan adam dama su aljannu an halicce su to sai ce min marijin kuma an halicce su ne daga bela ta wuta ko kuma almarij shi ne waɗanda aure da aljannu kuma aure irin nasu za su je can su yi al'adunsu su ɗaura aure su yi komi shi kenan kai kana nan kana yawo bisa godabe amma miji alijana haki to duk wanda alijana ta aura da wahala ya iya auren wata ya iya auren mace ya adam ba su bari kuma za su dinga saduwa da shi to kaga waki iya tabbatar da abin amma ta fuskar shari'a to alƙaunar sahihi cewa bai halatta mutum ya aura alijana ba amma zai iya aukuwa zai iya aukuwa in mutum ya ce ya aure aljana ba a ce a ƙarya shi ke eh in ya tabbata an yi auren shi kenan in kuma bai tabbata ba to wannan ya rage na shi ko ba haka ba amma dai shari'a ba ta halatta ba akwai wasu hadisai da aka ruwaito cewa annabi ya hana auren aljanu wannan ma dai duk ba su tabbata ba to wannan shine a sannan dama mafi yawanci shi aljani in yana son ka wani yana iya shekara goma yana biyar ka aljana in tana son ka tana iya shekara goma tana bibiyar ka hassan da ta samu kofar shiga shi kenan kamar gida ne misali in yana ruhe duk sanda ka zo ka gaishe ruhe ba yadda za ka yi in ba an buɗe ma kowa ba ka iya shiga to su ma haka suke da ta samu kowa ta shiga jikinka kenan to sai dai wani hali sai dai a yi ta wahala eh a sannan aljannun kashi-kashi ne akwai waɗanda ɓangaren dabbobi su haka nau'in halittar su yake akwai waɗanda ɓangaren iska su adda hika-hikai suna hira suna sauransu akwai waɗanda kuma ke ta shakuli duk nau'in halittar da sun haga dama suna iya rikida su hito suna iya bayyana itaciya suna iya bayyana dutse suna iya bayyana akuya bunsuru rago raƙumi ɗan adam su kuma nasu nau'i daban saboda haka aljannun ma kala-kala ne ba mataki akwai waɗanda ɓangaren dabbobi irin macizai haka konami da sauransu akwai waɗanda su kuma iska ne kawai yake gare su suna hera suna tashi sama Allah ya sawaka minhum daga cikin su aljannu man amana amma za a karanta mana amana saboda wazani akwai wanda ya imani gabai da ƙur'ani ya tabbatar wa minhum man kafar wanda kuma ya kafirta shi yasa duk sabanin da kake gani cikin mutane na addini to su ma suna da iri akwai masu bin sunna akwai masu bin bidiyo'i kala-kala akwai 'yan ɗariku akwai 'yan komai akwai musulmai akwai kafirai su ma haka suke kunna tsara'ika ƙidada sai ce yasla jahannama wanda ya kafirta daga cikinsu to zai ƙonu da wutar jahannama wa bi'sal mustaqar matabbata ta munana kenan kaga aljannu suna shiga wuta suna shiga aljanna to akwai shi ma saɓani kan cewa wanda ya imani cikin aljannu zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba sun ce zai shiga aljanna wasu kuma sun ce a su waɗanda sun ka mutu kan imani to za a ce da su kunu turaba suna cikin halittun da za su zamo turɗa amma waɗanda suka kafirta su kai tsaye za a jefa su jahannan wasu kuma sun ce a'a waɗanda suka yi imani su ma za a sa su a jijanna to abu dai ne wanda ya shafe gaibi a kutsawa cikinsa baya da wani dogon amfani to nan za mu kwana insha Allah wani sati in mun dawo sai mu tashi alfasul samin ashar fi bayanin imani bil kutubil munazzala kuma za a yi bayani akan littattafan da Allah ya saukar wa kutubi eh to wannan kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته